Hajj. إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر والتالي بنظرة تأتي لنا بالزفر تبارك تبارك هذه wannan aya suratul furqan da ta bude da cewa tabarakal ladzi nazzala al-qur'ana hadhihi al-kalimatu wa inna wannan kalma ta tabara zakara ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗe ta fi awwal surati a farkon sura tabarakal ladzi nazzala al-qur'ana ala abdi a farkon suratul furqan ga ta ya faɗe ta wa tabarakal ladzi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗe ta a cikin suratul maliki jalla wa azza to ya faɗa sura tani surori ne guda biyu imtatahuma da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bude su bi hadhihi kalmati da wannan kalma wa hiya kasaratul barakati ma'ana tabaraka duk da cewa ya ɗaukaka ya tsarkaka ya kubuta da dukkan wani tawaya a zatinsa da sifansa da ayyukansa ubangiji kenan tabaraka wataala to kuma ma'ananta alherin Allah ya yawaita tabaraka wataala Allah shine akram mafi alherin duwan dan alheri tabaraka wataala ma'ana alherin Allah ya yawaita shine ma'ana albarka Allah ya yawaita alherin abu kuma ya ya hauhawar da abun dan abu kaɗan Allah ya in aka ce Allah ya sa ma albarka dan abu kaɗan ya isa ya yawa kuma har ya mamaye duk mai albarka sai ga ana faɗa albarka ga saniya rashin albarka ga kare saniya yadda mutane suke ɗaukan ciki a wajen wata nawa haka take ɗaukan ciki kuma a shekara ya bi ta haihu sau ɗaya ba amma kullum yankawa ake yi kullum siyarwa ake yi ko don biki ko don wani abu dai ko jari ko wani abu dai haka dai an kai shanu kasuwa dai an kai shanu kasuwa amma kuma kullum sai ha garkensu ko a kan titi kowa ne yana da garkensu bai san adadin su ba kaza duk da gashi ga yadda suke haihuwa ga yadda ake siyarwa ga yadda ake ci ga yadda a kuma kullum sai ha garken saniya ko ina kake wannan albarka kenan kare kuma ana gwada shi da rashin albarka idan kare an tashi haihuwa sai da ya goma ya nawa a shekara wajen sau biyu ba a siyarwa don yin aure ba a siyarwa don yin haihuwa ba a siyarwa ba a yankawa a ci sai yin wani siyar kabila ba wani yawa ne da su ba amma ba a za ka taɓa ganin garken kare ba da za ka fito da daddare ka kare wajen goma goma gidanka sai ka koma da da safe ka ce jiya na yi gamo wayannan aljanu ne ba saboda ka san karnuka ba sa taruwa haka wannan rashin albarka to malamai sun ta kai da kawa to me ya jawo kare rashin albarka me ya jawo saniya albarka aka ce abin da ya jawo saniya albarka za ta kwanta ta kabarcinta da daddare har ga ta miƙe kafafuwa kamar mutum da mushari da komai amma da da asuba ta kusa ta yi tsaye bacci ya ƙare da asuba ta kusa ta yi tsaye to wannan lokacin albarka wanne kafin asuba lokacin sahur din nan har kuma mutum ya sallah har kuma mutum ya wuridan sa har rana ta fito duk lokacin yana albarka in dai mutum yana raya wannan lokuta ba wanda zai kai shi albarka kai ta baccin ka da daddare kai ta abu a ka je kai ta kallo da daddare sai a lokacin albarka ya kuma kwanta bacci ko kuwa irin ku kuma a ce za a yi ta a ce za a yi ta wulidi da daddare a yi ta wulidi a yi ta wulidi kuma sai asuba ta yi kuma a yadda tarbin ba ba a san ina kai yake ba ka bar shi duka ga wajibi ga wajibi ka yi baccin ka da daddare ka yi abin ka da daddare ko kuma in baka yi baccin ba kai ka bari ka kwana to kai daure ko da yawo ko da tsaye ko da abu kai ta takawa har gari ya waye kin ka yi rana ta fito kuma kai kwanciyar ka to kuma wannan to kila shi ya jawo saniya albarka to shi kuma kare za ka ji yana ta yawo da daddare yana ta haushi da daddare yana sai asuba ta yi ta shiru shi kuma da asuba ta yi kwanta shi kuma an ce kila abin da ya dama rashin albarka ke da kuma rashin san baki duk mai san baki kuma za ka ga yana da albarka duk mai san baki shi ma sani ya ce a yanka dan baki a yanka dan aure a yanka dan kaza sai Allah ya ja mata albarka shi ko kare da ya gaba ko kuma sai ya ta haushi kuma ikon Allah rashin san bakon nasu shi ya jawo ma bakon kuma wannan haushin da yake dan kan bako ya zo kuma shi ne in bako ya ji haushin zai ce akwai gida a waje kaza in kana tafiya a daji ka fada da ka dawo shi kare kuma ka ce eh akwai gida kuma a waje kaza to albarka dai su bayan suna cewa albarka tushtara siyarta ake sai mutum ya yi hidima da karfin jikinsa da halinsa da budinsa sai ja kansa albarka da jama'arsa albarka da kaza duk gaba ki da to Allah ya bamu to wayannan surori guda biyu da Allah tabaraka wa ta'ala ya bude su da kalma albarka ai alherin Allah yana da yawa alheri da yawa daga Allah tabaraka wa ta'ala yawa fa kasaratul barakati yawan albarka min Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah madaukakin sarki azharaha Allah ya bayyana ta fi hatayin suratain a cikin wayannan surori guda biyu Allah ya bayyana albarka a cikin wayannan surori guda biyu hadhihi suratu yanzu wannan sura ta furqanu fiha dawlatul qur'ani akwai masarauta alqur'ani a cikin ta makaranta ƙur'ani ga masarautarsu a rufai masana ƙur'ani ga masarautarsu wanda suke karanta shi ƙur'anin karanta masana ƙur'ani na kaunu na kuma tafakkuri da kuma duba afaku su ma dai ga masarautarsu masu zikiri masu fikiri su ne masu ƙur'ani su ma dai ga masarautarsu duk gaba baki ɗaya a rufe duk waɗannan masu Qur'ani ne duk baki daya masu Qur'ani ne to ga masarautarsu daulatun baɗinatun masarauta ce ta baɗini da auliyarihi ga waliyan Allah wa kula fa'ihi da kalifofin nan nasa mun yi magana da kalifofin Allah a da yasta kalifan nan ku mun su ne a rufe masana Allah tabaraka wa ta'ala masu zikiri da tafakkuri suna karanta Qur'anin ma suna tafakkurin kuma wannan Qur'ani na wace wannan Qur'ani ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq kaga ikra bismi rabbika amma allazi khalaq khalaqa al-insana min wanda ya halitta kaunu kuma gashi kaunin nan sirrin ta batilin kaunin nan kaunin nan a dubbula gaba ki da khalaqa al-insana min alam ai da yake allazi khalaqa ikra bismi rabbika allazi khalaq da wanda ya halitta kaunu ai an dan adam ya shiga amma dan adam shine kaunu sai Allah kuma ya ware shi kadai kuma ya magana sa a ciki to da kuma zancen ba wannan daula ce ta kalifofin Allah tabaraka wa ta'ala wa tabaraka al-ukra ɗaya kuma tabara tabaraka allazi bi yadihi al-mulk zakara zakara fiya ubangiji ya faɗa a cikin ta daulatul lati hiya mulkun zahir Allah ya faɗi mulki wanda shine mulkin zahiri dama mulku da malaku mulkin zahiri da na batin to Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi mulkin zahiri a ciki fal mulku mulkan mulki idan mulki biyu ne mulkun zahirin akwai mulki na sarari li arbabid duwali da wayannan shugabannin dauloli sarakuna shugabannin kasashe gwamnoni da duk wani wanda Allah ya bashi kowa da irin matsayinsa wannan mulki na zahiri ne shi ma mulki ne duk gabaki daya wa mulkun batin da kuma mulki na koyi na batin li ahlul qur'ani da ma'abota qur'ani almutamassikina bihi wanda suka riga da qur'ani ani ina nufin allazi ya'maluna bil qur'ani haqiqatan masu aiki da qur'ani haqiqa ba wai kawai rara rara kawai ko ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira karatu sai ka raina karatun ka in ka karatun su sai ka raina karatun ka amma ba san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsu ba san bayin Allah a cikin zuciyarsu ba bin gaskiya a cikin zuciyarsu ba wa'annan ake nufi ba wa'annan galibi sai ya zama musu bata zullu bihi kafiran wa yahdihi kafiran galibun su su suka yaki sayyidina ali Allah ya girma fuskarsa na harawa su suka yi dukkan su ƙura'ai ne su suka yake sai na ali a harawa ne wata rana sai na ali yana yawo a kufa da kuma yi da a bayansa wani sahabin sa ne suka zo shi wato wani gida wani yana ta rera ƙura'ani Allah akbar bayan Allah kenan mazaje kenan gobe da aka kaura yaƙi masu yakan sai na da aka kaura yaƙi sai na ali ya sa abinci ko Allah ya girma fuskarsa ya sa abinci ko gawar zuku wai sura wanda ya ce da manzon Allah bai ya ba shi da ba shi da adalci din nan wanda ya ce da manzon Allah bai adalci ba zuku wai sura wanda ga Qur'ani amma kuma ya fi kowa sallah ya fi kowa karatu ya fi kowa karatu amma manzon Allah ba shi da wani daraja a zuciyarsa har ya yi da manzon Allah ba kai adalci ba to shi Allah sallallahu alaihi wasallama yace da sai na muka je kashe shi sai na muka yi leƙa masallaci ya gaina sallah ya ce ya rasu Allah yana sallah ya ce ba na kuma je ya kashe shi ya leƙa ya ce ka gaishe yana sallah ya rasu Allah kuma duk zamu da rasu yana mai ya rasu Allah ka gaishe yana ibada kaza kaza sai na ce ni zan je kashe shi je kan ka same shi je kan ka same shi sai zo sai na ga kowa ba idan ya ce ba ta kowa ba matsala ya ce ha in kun kashe shi a tsaku da zuriyar ta da take abin suna nan za su fito tsatsan nan nasa yana nan cike da irin don kun kashe shi a tsaku da wayancan yana nan tsatsan nan nasa yana cike da irin amma ake hadisai kan dariya hadisai to ba irin wayannan makaranta ba ba irin wayannan ba to aka buga yaki sai na dai na da wasu kuwa sura saboda annabi ya bashi agogo cewa shaidar ba a kan gaskiya suka ba wannan yana cikin su har ake ita bincike ba a gani ba to kuma mu'jizar da karama ta motsa sai na ya nuna wani rami ya ce duk wanda suke wannan rama a fitar da sai gashi an fito da yace Allahu akbar ban taba karya ba kuma zan ma karya ba la yi ba taba gashi haka manzo Allah ya gaya mu sallallahu alaihi wasallam to yana neman zuwa sai Allah har ya tsallake wata gawa sai ya dawo sai ce ina kuma yin sai ce ga abin su ga makarantin ka na biya ce ga makarantin ka na biya ce mutum ya yi bacci a gaskiya ya fi rasa bacci a cikin barna duk gaba gida amma fa ba wai ana da su na Allah kan gariya ba duk kuma wannan asalar yake yana ga wanda shi ana su bin Allah bin gaskiya bin kaza mu da muke radiyallahu anhu kuta muke da rubuce za mu bi da siyasa su bin gaskiya amma kuma na Allah wannan kuma shi ne sa ya bi gaskiya duk da baki da ba wannan ake nufi ba masu aiki da shi wato hakika masu aiki da shi su ake nufi duk da baki da to nazalar qur'ana min asma'il qur'ani ya daga cikin sunayen alqur'ani alfurqan mai rabe ƙarya da gaskiya mai rarrabe halal da haram alfurqan yana daga cikin sunan alqur'ani alfurqan alqur'an shi alqur'an lahu asma'u yana da sunaye tazidu ala kamsina da ta dadu akan suna hamsin su ko sun ce yawan sunaye na nuna girman mai suna idan mutum babba ne a cikin alheri sai yana da sunaye da yawa a cikin alheri idan babba ne ma a sharru sai ga yana da sunaye da yawa a cikin sharru ma shi ne suna laraba tana son abu ya taimaka suna da yawa tana tsoron abu ya taimaka suna da yawa yanzu zaki din nan yana da suna ya fi dubu a larabci zaki yana da suna sai da laraba tana tsoron tana da kaza to duk abu na alheri da laraba tana sai taimaka suna da yawa duk abu mara kyau laraba tana tsoron sai taimaka suna da yawa to da haka suke cewa kasaratul asma'i tadullu ala sharafil musamma tilin sunaye tana nuna darajar mai sunaye in na alheri ne kuma tilin sunaye na shari tana nuna lallewa na a cikin sharrin ma babba ne Allah kiyaye to Qur'ani yana da sunaye da yawa amma har sun fi hamsin a cikin Qur'ani wa marji'u hadhihi al-asma' amma makoma wa'annan sunaye duka ila ismail tana komawa suna biyu sunaye biyu da sune babban sunayen Qur'ani duk makoma waɗannan sunaye tana komawa sunaye guda biyu sune al-Qur'an wal Furqan al-Qur'an al-Furqan waɗannan sunaye guda biyu duk waɗannan sunaye ma an ka lura nan suke dawowa al-Qur'an wal Furqan al-Qur'an ma'ana al-Qur'ani min al-Qur'an daga ƙar'u ne allazi huwa aljam wanda shine hadawa tattarawa hadawa wal furqan furqan ko min al farqi daga rarrabawa ne ko rarrabewa duk ɗaya ne fannasu kismani mutane da qur'ani ya saukar musu halittar Allah duka mutane da qur'ani ya saukar musu halittar Allah sun kasu biyu sun kasu biyu ahlul farqi akwai yan zahiri akwai yan zahiri wanda zahirin sa suka sani fassarorin sa na zahirin nan suka sani kawai a yanka hannun balawa a yanka kaza kaza wannan kawai suka sani da qur'ani duka baki da kuma wani ma ya zata haka ne qur'ani kawai da haka yake tsoron sa da haka yake tsoronsa yana ganin abin da zai tona ma asiri ko abin da zai faɗa ma hukunci ko abin da zai ce a yanka ma hannu ko abin da zai ce a yi ma bulala ko abin da zai ce kaza kaza kaza a abin da zai ce kuma ka nemi gafara ruwa ne da zai wanke ka kuma ilimi ne iya ƙarfin ka ba adadi hawa hawan ilimi har hawa bakwai har hawa saba'in har kuma ba adadi iya ƙarfin ka kuma kowace hadara ka fi karewa a cikinta za ka ga yana ma magana da bakinta bare kuma ka hau kan hadaratun zaki ka sauka kuma za a shi ke nan ma zamani ya kewaya ya kewaye da ya sauka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bare ke haka kuma ya duk kuma yana ba kowane mai haƙi haƙinta to akwai misali mun sha yawan faɗa ba wai dan dai karatu a gane shi misali yanzu hausa suna da kalma shin mutunci da yankan ƙauna karyar zahirin wannan ba shi da kyau a ce wani ya yi min cin mutunci mana ya zarta a ni ko ya yi min kata-kata da cin mutunci da ya ba haushe da ya ce wani ya yi min cin mutunci to hausa sun gane me ya masa mana bai masa daɗi ba in kuma aka ce wani ya min yankan ƙauna ma'ana na ƙaunace shi na rasu zan iya sa shi aiki kaza ko zan iya aikansa ko yaki ta ce wani ya min yankan kauna kaga yanzu wannan zahirin da kenan galibin bahaushe akan wannan yaki dan zahiri ne na wannan kalma cewa in dai bahaushe ya cin mutunci ko ya ci yankan kauna ba su da kyau ga maganganun su to kuma in ka duba karkashin ai yare ne in ka duba karkashin ta kuma an zo yare wannan a urfi a yadda aka santa suke istilahan ba ta da kyau an ka zo kuma lugatan a yare in ka zo a yare kai ne kake da wani babban masoyinka ya zo ga yan wata ga dan wani ragon ka san kana kiwo gari ban gari ba za ka yanka shi ba ko yan kazan ka ta nan kana kiwo garin ba za wani ya zo wani ya fi karfin wayannan duka ba da ai mai yankan kauna kawai a yanka masa a yanka masa aka yanka aka dafa mai yanzu kayi ne ka yi mai yankan ƙauna ba dan kana ƙaunarsa ba kana son sa da baka yanka mai wannan abun ba yanzu ka yi mai yankan ƙauna to su kuma al'adar manya ya ga ai wallahi mun ciwa ba wannan ji ai an koshi kaga ya dan yi wani a dan dakula dai kaka ce dai ban ciwa ai ga ko kuma ruwa ni nake so wallahi shi kuma ya ma cin mutunci shi na mutunci yanzu ka lokacin da yara suna kokowa da zaka wa wasu kai da cin mutunci shi na mutunci ma'ana wa wasu ba ci ne na mutunci da haka shari'a ba ta yadda wa wasu a abinci ba amma da ita a abin sha wa wasu a abin sha birgewa ne yanzu an kawo tire ga kofunan ataya a cikin kowa kofunan lemo sai kowa bai jiran wani kar kowa ya kai hannu ya Allah ya yadda na za'u na fiya ta asar wajen shan abu Allah ya dada wa wasu tanazu ya tanazu na fiya ka asar amma wajen abinci ba abu ne mai kyau ba to kaga yanzu baɗinin kalmar wata ma'ana ce da ba to kila yanzu in wani bahaushe zo ya ce to ma ku kara shehu mushehu abdullahi gwanzo rabiyallah da ya yi sunan rafiyu duk misali in ya kawo kusan saba'in yana ganin rabiyallahu abu ya kai ƙarshe akwai wani malami ko a ganin shi to ai ba a kawai ba ba ya kawo yan ɗari da nawa shi kuma sai ya ƙara yanzu kidan wani ya zo shi kuma sai ya ƙara shi kuma wanda zo to ma'ana abin da ake ne ga akwai wanda yan zahirin sa kawai wannan zahirin shari'ar sa kawai da kaza wanda kuma ilimi ne tafiya ne tun ga baki daya to dan haka kan mu dinga tsoron sa mu so qur'ani mu rungume shi littafin ubangijin mu ne ta inda ya so ta nan muka taho tare muke can nan muka zo kuma littafi ne da zai sanar da mu ubangiji tabaraka wata tunda dai gashi an watso mu duniya an watso mu gidan gida an watso mu kaza kaza ai dole mu san daga ina muke kuma a ina muke kuma ina za mu to ga ga ga ga ina muke nan daga ina muke ina za mu akan me muke gashi nan neme ka a cikin nan to ka yi nesa da shi duk ga baki da kuma iya karfinka wani ya haddace to wannan Allah ya riga ya yi naka ne duk wanda ya haddace abu ya zama nasa iya karfinka wani yana kasuwanci wani yana fatauci wani mayaki ne soja ne wani kalin nuna lisani da soja da iya karanta ba da ya karanta a ce ai ya iya kafa da ita to sai ne ku kuna nan kuna ta karatu a gaban sani ko ina can fagen daga ku kuna nan kuna ta karatu a gaban sani ko ina fagen daga sai na saba ku ce wani na bata ku kuma kun isa ku ta fagen daga in gani yau so soja ne da kowa akwai aikinsa soja ne to amma dai duk da haka karanta abin da ya samu kai ko mutum bai samu ko bai samu fatiha da kulhu wallahu ya samu qur'ani ita buga kulhu wallahu ita buga fatiha dina kafin sa'alamomi su kai sauka kai in kai kulhu wallahu kuma kai sauka kai sauki saboda shi Allah ya yi wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ba magana ba wai hana mutane su kokari ne a cikin qur'ani za ka iya haddacewa haddace za ka iya kaza ka ba a da duk gashi da daɗin biyar da kanta shi ne shi ne manzo Allah dai bai so mutum ya zama to ba Qur'ani kwata kwata a zuciyarsa kuma sahabbai din nan muka duba tarihi sa ba kowa ne ya haddace shi ba kowa akwai surorin da ya haddace akwai ayoyin da ya haddace amma ya tsaya da sanin da ya tsaya da aiki da ita ya hau abin da ya hau duk gabaki daya wannan shine ba wai ana mutane karatu bane ba duk gabaki mutane ba sa iya fahimtar magana bare fayya sun iya ji a ba sa fahimtar magana to yanzu ake an hana karatu duk ba haka muke nufi ba to sannan su ismail mutane sun kasu biyu ahlul farki akwai yan zahiri wanda wa ahlul jami akwai kuma yan baɗini sun san yadda suka san zahirin na haka suka samu baɗinan duka ba gida to labudda min farkin ba makawa ka zo ka yi hikima ba makawa ka zo alamul hikima kana cikin gidan hikima in ma dai ba ka ga kowa ba sai Allah to kuma ba magana in ma kuma har halitta kuma ai dole kai mata yaran ta ita kuma duk gaba gida to akwai yan barki wala kuma wala budda min jam'in ba makawa bare in zaka saba qur'anin nan bare in zaka yi tafsirin ba dole sai ka san kuma badinin sa duk gaba gida in ba haka ba turkaci da ka kawai kake yi turkaci da kawai kake yi ba kawai kana gidan hikima ne amma hakika abun ran abun ba ka sani ba kawai jikin ne da hanci da waye amma kuma gawa ce gashi ka jikin kake abu to kai kuma daga sabon kai kuma ina rai zai gano ba jiki kai ka san shi idan kai yana iya ganin sa wani yana iya ganin mala'ika in Allah ya wani yana iya ganin aljanin Allah ya duka gida amma dai kuma ya zai ya nuna wani akwai yanzu duk abu da yake muna da jiki dukkan mu ma akwai wannan mala'ika akwai wannan azana akwai wannan ran duk ga baki da to amma kuma sai Allah ya lullaba wannan ran namu wanda shine mu din sai Allah ya lullaba shi da wannan cikin kowa nan akwai zahiri da batini a cikin sa da batinin nan naka ya tafi komai kanka komai jikarka komai lafiya ka komai sarauta ka komai ilimin da kuma sai ana da wannan jikin a ce ai ya tafi ya tafi ya bamu na haka zaka ji ana cewa ya tafi ya bamu ina ya tafi gashi na a kwanci in dai wannan na kwancan shi ne to ai bai je ko ina ba a ashe shi din na hakikan ya tafi ya to ko kowa ma ashe biyu din nan kuma wancan na hakikan shi ne kai kuma shi aka so ka kula da shi lalle a kula da wannan din mazai da zahiri saboda wannan din shine bugun wancan in aka yanka wani waje sai wancan din ya tsiyaye yanzu an yanka kogaro sai wancan din ya tsiyaye kaga shi sai an kula da da wannan ɗin ba duk gaba gida ba makawa yawa to akwai aljami labudda min farkin ba makawa mutum ya yi hijabu ya yi baƙa'i ma'ana bayan ya yi jazabi din ya yi suluki wala budda min jam'in ba makawa kuma ya mutum ya yi fasahin duk gaba gida ko uwa dai ba dama ya san dare a inda yake ko gwara ma wancan da ya ci tuba ya halarar ya sandare ya dan shawu ya dai ya dan kaza ya kaza kaza kaza amma dai Allah yana cewa mutumi na da ke da yawa haka nan ke so kale su kawai kale su kawai a wannan kam da ya dangare ma da kawai ya lullube ya kauni ta lullube shi kuma aiki Allah ya sawaka wancan nura ala nuru wannan kuma zulumatun ba azu ha fauka ba azu za a karje da hular da kariya ne to ba makawa a yi jam'i ba makawa a yi farki to sai a iya sanin qur'anu da qur'anu amma ba haka ba kawai mutum to bare ma kuma wanda ya zauna yake korewa jam'in ma yake yi kuma wannan Allah ya sawaka kenan da kari shi kuma wuta zai jefa ta gashi duk gaba Allah inna wa rabbi yawma idhil la mahjub thumma innahum la salul jahim yawma to mal to ba makawa min jam'i wa farqun bidun jam'in hijab hijabi ba tare da hakika ba wannan tsatsan hijabi kenan ka zama kai dan farki kawai wannan zahirin ka sani ba san hakika din ba kai ba jubi ne wani yana ta faɗa za a ce wani mahajjubi wani abdo ai dole ma ko Allah yi dole ne a faɗi wannan duk gaba gida wajen kun biduni farkin ka yi jan'i kuma ka san hakika kuma baka dawo hikima ba baka dawo bakari ba ka annahu laysa bi kamalin kai ka ce ba kamala bane yawa kai ka dan taba nan wajen hadari ne to amma kuma ai ba za a yi ba in bai sai in bai wasa ai kurkun ko a yanke wuya ba dai karewa kake so ba to in ga to a karar da shi ke nan ka tafi ka karewa ka ka koma kai baka amfani ba kai baka amfani da wani ba a'a duk da ka kare na to kuma kai ka dawo ai haka Allah ya ji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu اقرا باسم ربك الذي كلم انا في انا وجن زنقر يا رسول الله yanzu kuma to alhamdulillah amma koma wa kaunu kuma ka ganta billahi ta tsaya da Allah ne Allah ne qayyumus samawati wal ard shi ya tsaya da zatin sa amma kuma ya tsaya da Allah tabaraka wa ta'ala to wannan to sai ka koma na wannan dole ne ka yi abu duka baki da amma wanda ya zama to kawai ya make a hadara shi ba ruwansa da zahiri to wannan ba ka ke shi bai kai kamala ba ke kamala dai ya zama to ka ba wa kowanne haƙƙinsa duk da baki da a zuciya a narka kake a zahirin da kuma kana tare da zahirinka fal akmalu mafi cika Allah ya hajibuhu farquhu an jam'ihi wanda hijabinsa bai tsare shi da haƙiƙarsa ba wanda baƙa'insa bai tsare shi da hakikansa ba wala jam'uhu an farki wanda kuma fana'insa bai tsare shi ga baka'insa ba shine annabawa duka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana rike ka sallallahu alaihi wasallam ba shi ba nasa sai na ubangijinsa amma kuma jibi wannan ibada da wannan abu ta ce kuma ba a san can ba din diga ba to haka ake so wala jam wala jam ma an farki yudi kullazi haqqin yudi kullazi qittin qitahu yana ba dukkan wani mai haƙƙi haƙƙinsa duk mai rabo yana ba shi rabansa zahiri kai magana da zahirin sa duk gaba gida wa kullu zai haƙƙin haƙƙa da duk mai haƙƙi haƙƙinsa in mai haƙƙi ya ba shi haƙƙinsa in na Allah ne abokin Allah ne kuma lokacin maganar ka ba shi haƙƙinsa in kuma mai qist ne mai raban dan zahiri ne kuma ka ba shi qistinsa ka ba shi nasa raban duk gaba gida kaba haza huwa sahibu daulatul qur'ani to wannan kaba da hankali to wannan wanda ya zamanto mai farki yana ba shi farkin sa wannan wanda ya zamanto mai farki yana ba shi farkin sa mai jam'i yana ba shi danginsa hala huwa sahibu daulatul qur'ani wannan shine mai daular qur'ani ya wuce 235 fakiya wannan shine mai daular qur'ani wanda yana da zahirin yana da batin batinin sa bai rufe zahirin sa ba zahirin sa bai rufe batinin sa ba yana ba duk mai haƙƙi haƙƙinsa ya san ko ina wannan kuma ko a sarari haka yake yanzu yan labarai yanzu yan labarai wanda suka san ilimin labarai yan gidan rediyo ko yan gidan tv ba duk abin da suka sani ne suke watsa wa yan ƙasa ba yan labarai in suka faɗi wani labarin sai a kama su kuma gaskiya ne ba amma ba hikima ba ne su faɗa sai ƙasa su tarwatsa yanzu yanzu a'a sai an ce musu kun ga fa ku tashi wannan ya ya ya za ku iya watsawa yan ƙasa wannan labari amma wannan kam yana daga cikin asiraran gwamnati yana daga cikin asiraran ƙasa ba za a iya duka baki da to haka ɗan adam yake akwai asiraran Allah tabaraka wa ta'ala wanda tsoron imanin wani rarrauna ba wai dan abun ba shi da kyau ba din mun yi wannan magana to to wannan su ne masu qur'ani da suke abu wannan shine mai daular qur'ani wannan shine mai tafsirin qur'ani wannan shine tafsirin qur'ani wannan shine ya hikima qur'ani duk gaba ki da ba faufau wanda bai sani ba to ya san wani bangare bai san wani bangare ba bai cuce shi ba amma in ya tsaya a inda ya sani bai cuce shi ba kowa abin da ya sani in ya tsaya a iya inda ya sani bai tsallake inda bai sani ba bai cuce shi ba kowa kowa kullu zai ilimin ali amma abin da ya cuce shi ya yi magana a inda bai sani ba ya je ya ƙaro wa mutane magana ya jawo ƴan uwansa za a yi duk wanda masu son su magana suna ba wanda kisa suna faɗa hakika ko suna ko dai mutum yana so ya burge ko yana so ina za ka burge Allah tabaraka wa ta'ala sahabin da ya rawaito mana hakika tarbiyya Imran bin al-Husayn shi ya soya ikon Allah ya rawaito mana abin nan da annabi ya so ya rubuta shi ya so ya rawaito mana annabi sallallahu alaihi wasallam wa'yansu jama'a ashariya ne ko hadisi yana nan ingantacce ne suka zo suka tambaye shi lamari manzo Allah fa ya faro daga babu tun kana Allah wa lam yakun shay'un ma Allah ya kasance ba komai tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani yace masa kai mara bin Husayn ba kuma kai ya gudu kai mara bin Husayn ba kuma kai ya gudu ita a gure na tashi na bura kumi na kuma a wannan lokacin ba wasa ko yanzu aka ce mota ka ta gudu a dole ka tashi to ya tashi ya ce na ai ni dai sai dai hangen rakumi na na yi kawai kawalwal ya tana kamar narkar da shi ana ya yi nesa ya yi nesa na so ina ma na ni ban samu rakumin ba ni wannan ilimi da aka fara ban tsaya na ji shi ba ba tsaya na ji kuma ba da mai zai ce manzo Allah ci gaba wani ai ya riga ya zubo haka wata hudu ba sai na Allah suka ce mata shaka shakiya ko kiyar rakumi ko abin rakumi sai na Allah haka din ga mota sai wani mutumin Iraki sai ya tashi sai ya nuna ma wata takarda sai sai na Allah ya duba ya duba ya sai na Allah ya rike shi ke mata shi to kowa ya tashi suka ce imamu abin da ka ba ce kai dama zuwa take kuma kayan ke dama zuwa Abdullahi bin Abu ya ce dukkan bala'i wannan mutum da ya nuna takarda ina ma ya kalu to wannan shine hikima Allah ko kai na kirkin yanzu idan ka zauna walidin yana zubowa kana sai ga wani abu ya taso ko wani aike ko wani ko wani abu ya taso dai wanda dole sai to bari a kawai ha kawai baka ma shirya ba baka kwashi za ka zo dole ka yi wauta wani ma bai sani ba so yake da ya burge ya nuna ya sani to zai ja muskansa zari ya ba duk wannan ake faɗa ba duk gaba gida to ko ka sani din ba faɗa ba hikima ba ce amma akwai abin da duk mun yi wannan karatu aka yi da abu to wannan kenan to waɗannan shine masu daular qur'ani Allah ya sa mu a ciki shine ma'abuta daular qur'ani qur'ani kamar yadda shehu ya gaya mana yanzu kuma haka su yi iya faɗa a cikin al-itiqanu nasa kuma haka duk masu wanda suka yi dafai akan ilimin ƙur'ani suka kawo ƙur'ani yana da sunaye fiye da hamsin wani ya kuka ya ce hamsin da biyar to amma da yadda shehu nan ya faɗa fiye da hamsin lalle yanzu duk kokwantar da muka yi dai hamsin da uku muka samu ayayi ila biyan ta faɗin mana fiye da ta zaɓi akwai wanda ya ce hamsin galibi sukan ce hamsin da biyar hamsin da biyar sunansa amma dai duk sunayen hamsin da biyar ɗin nan suna dawowa suna biyu ɗin nan Qur'ani da Qur'ani Qur'anu shari'a zahiri farko rarrabewa halal haram mai kyau mara kyau kaza farko ai ka rarrabe farko Qur'ani kuma jam'u hikima Allah mashi'ar Allah kuma sha'una illa an yasha Allah mashi'ar Allah sai abin da aka yi shiru ba a faɗa ba in wajen farko ne ai akwai farkul farki da suke faɗa in wajen jam'un ne kuma akwai jam'ul jam'i nan kuma hadaran zatin Allah shi kuma to duk dai akwai wannan to in ka duba amma sunayen Qur'ani duk yana karewa a cikin wayannan guda biyu duk gaba daya to yawan suna tana nuna girman mai sunan nan kayan da muka faɗa na farko ubangiji ya ambaci Qur'ani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah na farko ubangiji ya ambaci qur'ani da sunan littafi ɗaya kenan da sunan mai bayani mai bayanin abubuwa Allah ya ce ya ambace shi da suna littafi littafi ne Allah ya ambace shi da suna mai bayani cikin faɗin tabaraka wa ta'ala hemin wal kitabil mubin hemin Allah shi ya san me ma'anar wannan suna Allah rantsuwa ce wal kitabi Allah ya yi rantsuwa da wannan littafi ma waudin rantsuwa kuma sai mai kisra wal kitabi Allah ya rantsuwa da wannan al kitabu littafi din nan al mubini mai bayani mai bayyana halal da haram mai bayyana hanyar gaskiya mai bayyana kaza mai bayyana kaza mai bayyana kaza to wannan sunayen qur'ani yanzu ga suna biyu mun samu al kitabu littafi al mubinu mai bayyana halal da haram ko mai bayyana hanyar gaskiya mai kaza sai Allah ya ambace shi da ƙura'anin ma kuma mai girma ko mai alheri mai ba mu ilimi mai ba mu hanyoyin alkhairi mai ba mu dukkan alheri masu da mai albarka ne sai ga albarkarsa komai na zuwa Allah ambace shi ƙura'ani ya ambace shi karima cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala innahu laqur'anun karim shi ƙur'ani ne abin girmamawa kuma mai yawan alkhairi kuma mai girmama wanda yake tare da shi mutane sun gaji girmama malamin ƙur'ani da sharifin jikan maza Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun ga dama maza Allah yace su biyun nan ba za su taɓa rabuwa ba duka ba gida da haka ma mahaddisin ƙur'ani ake ma kyakkyawar da tambaya kila da zai ji fasalar iyayensa zai tara sharifin ne duka ba gida sai ta yanzu bi shehu radiyallahu anhu shehu suka rubuta ya ga su dan yau zai fasara qur'ani ya ce ya bin mata shehu izini ya bin mata shehu zani sharifi ya zo ya ya taimaka masa ya taba wannan qur'ani taba shi ma sai jikan annabi ya zo ya taimaka masa ya bin mata shehu izini da rabbi shehu ya gada mana wannan faɗa duk gabaki ɗaya to gabaki ɗaya mu gode Allah mu kuma Allah ya kama zamanin sahibin faizansa to har yau da shi muke nufi shi ne shauci jani kuma shi ne sahibin faizansa duk gabaki dan madadi ya zo dan ka san me kake faɗa sai madadi ya zo duk gabaki ɗaya to yanzu ga alqur'ani ga alkarimu sunan qur'ani karimi abin girmamawa mai girmama wanda ya ɗauke shi kuma mai ba da alkhairai da yawa yanzu mun samu sunaye guda hudu can kitabu da mubinu nan qur'anu da karimu sunaye guda hudu sai Allah ya ambaci qur'ani magana zance kalaman magana zance cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala hatta yasma'a kalamallahi Allah ya da Allah sallallahu alaihi wasallama idan wanda daga cikin kafirai ma ya sauka a wajen ka ya nemi ka tsare shi tsare shi kuma ɗauki bakuncinsa kila ya ji magana Allah ma ya musulunta ta yi ma kalam Allah sun ma abu kuma amana sannan kai shi wajen amincinsa kai shi wajen amincinsa a shi kenan ka sallame shi to yanzu Allah ya ambaci Qur'ani magana maganar Allah dan muna cewa maganar Allah shi sa duk mafificin dukkan magana Qur'ani maganar Allah tabaraka yanzu mun samu biyar mun samu biyar sai haske nuran haske ƙur'ani haske ne wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukan muku haske a sarari kaga ilan da muka yadda ɗaya kenan yanzu nan mubinu din can wajen mai bayyana halal da haram nan kuma nuran mubina haske a sarari shi kuma hasken qur'ani a sarari yake shirya qur'ani a sarari take da an fassara ma ka ji da yaran ka kasan wannan magana alheri ce kasan wannan abu da ya horo da shi ya yi horo da alheri hasken sa a sarari yake yanzu qur'ani haske ne haske ne baɗiji ne ya raya zuciyanka ya raya abu kuma mubina a sarari ya tsora ta kan hanya alheri duka baki da ya ji mun suna shida in kuma mubinu din nan shi ma mu dauke da suna ne in ba ba ajiye shi a gidansa nasa na kansa ba yanzu mun ji suna bakwai mun ji suna bakwai sai hudan wa rahmatan shiriya ne kuma jin kai ne shiriya ne kuma rahama ne yanzu ga sunaye guda biyu hudan hadiyan mai shiriya shiriya ne qur'ani kuma rahama ne jin kai ne Allah ya faɗa wa hudan wa rahmatun lil mu'minina shi qur'ani shi da shiriya ne kuma rahama ne ga mu'minai ba yanzu mun samu suna takwas in mubin din can hadda shi mun samu suna tara sai furqanan mai rarrabe ƙarya da gaskiya ina kamar suratul furqani ga ta da muke abu Allah tabaraka allazi nazzala al-furqana ala abdi alhilm Allah ya yawaita wanda ya saukar da mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya da abu abu sabawan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanzu mun samu na tara in hadda mubin na goma sai shifa'an ƙur'ani waraka ne lafiya ne ƙur'ani waraka ne waraka ne daga kafirci waraka ne daga kudurcewa Allah abin da bai dace ba waraka ne daga hijabi waraka ne waraka ne waraka ne da ciwon zahiri din ma duk ga baki daya ƙur'ani zalla kuɗi ba na ƙur'ani abin da kuka dama da abin da kuka dama cikin abin da kuka dama magani ne amma ga wanda ya iya magani da shi wani wajen shi kadai ya yi magani wani wajen kuma sai an haɗa shi da wani abu kamar yanzu yanzu manzo kuna maka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba gishiri a cikin ruwa ya tsoma ɗaya ka kuma ya karanta kul wallahu da falaki da nasi da biya kaga ga qur'ani ga qur'ani na waje kuma ga sinadarai ga kuma qur'ani to qur'ani waraka shifa'an waraka ne cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala wannan zulumin alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatu muna saukarwa daga cikin Qur'ani din nan abin da waraka ne kuma jin karne to jin karin faɗe shi a amma yanzu waraka ne yanzu mun faɗi goma in hadda mu bi din can sha ɗaya sai mau'izatan ubangiji Qur'ani gargadi ne wa'azi ne cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala qad ja'atkum mau'izatu gargadi ya zo muku wa'azi ya zo muku min rabbikum daga ubangijinku wa shifa'un lima fi suduri da abu mai warkarwa da abin da yake cikin kirazan ku duk gaba gida to shi babu dama mun faɗa yanzu mau'izatun din shine abu yanzu qur'ani mau'iza ne wa'azi ne kuma gashi yanzu suna na sha ɗaya kenan sai zikiran qur'ani ambato ne ko abin sa tunani ne abin tunanawa ne ko mai sa tunani ne kuma mai albarka ne mubarakan mai albarka ne an bato ne kuma mai albarka cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa hadha zikrun mubarakun anzalnahu wannan an bato ne magana ce mai albarka da muka saukar da ita abu ne da zai tuna muku Allah ya tuna muku lahira ya tuna muku duk abu ya sanar da ku ya karantar da ku kuma mai albarka Qur'ani mai albarka ne duk wannan alheri da yake kasa albarka Qur'ani to yanzu zikiran da mubarakan ga suna guda biyu in muka hada da wancan ya zama sha uku kenan tun daga biyu in hadda mubinu kuma sha hudu kenan to sai aliyan madaukaki sai aliyan madaukaki qur'ani madaukaki ne wa innahu al-umayyid ya ce wa innahu fi umul kitab ladaina la aliyyun hakim wannan yana cikin uwan littafi da take wajen mu kuma littafin littafin nan a wajenmu maɗaukaki ne kuma gwani ne mai hikima ne yanzu ƙur'ani maɗaukaki ne in ji ubangiji ta baraka wa ta'ala suna na sha hudu kenan sai hikimatan ƙur'ani hikima ce kuma cikakkiya iya isar da saƙo ne iya wa'azi ne iya kome kowane karatu ka faɗa kowane karatu karanta sai ka gan shi a gadarce a iya faɗa a iya sanarwa a cikin ƙur'ani sai ka san shi yanzu in za ka yi magana alwala ko da a hadisai za ka kawo ta ko da bare kuma ka zo a cikin fito sai ka kawo magana doguwa da shika-shikanta kaza kaza ka ƙur'ani idan mun tumu ila ta fanu fi ruhu zuwa kuma aidiya kuma ila da manafi ga wamsa hufin usu kuma arsila kuma ila da ka'arai ya gama alwala hikima a cikin gajarcewa a cikin kaza to ba laifi kuma hadisai kuma ga an ce da ibn hazm ga wani ya tara hadisi dubu kan Allah yake to ai mai da su san alwala ka tara hadisi dubu ai mai da su ka ce ka ai alwala kenan alwala kuma ya tara wata wani abu dubu kalma ga ubangiji ya faɗe ta kalma ga hadisi sai na Usman ko ga hadisi ɗaya manzo Allah ya faɗe ta a gadan ta kawai ka ka tara dubu ka ce musu ni gaskiya alwala kenan me amfanin wannan duka baki da to kaga a fikimance ga ga to Qur'ani hikima ce kuma cikakkiya Allah ce hikimatun baligatu hikima ce tamatun cikakkiya mai isarwa sha biyar kenan sai hakiman gwani mai iya faɗar magana din mai mai faɗar hikima din can hikima ce kanta kuma yanzu ko mai iya isar da sako Qur'ani cikin fadin Allah tabaraka wataala alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim wannan ayoyi ne na littafi mai hikima na littafi mai hikima sha shida kenan sai muhaiminan wanda ya tattare wanda ya tattare dukkanin littattafai duk littattafan annaba suna nan a cikin qur'ani duk littattafan annaba in kuwa su ƴan uwa masu littattafan su ce a'a baya cikin to ai shi kenan ma Allah ladabi ya gaya musu haka ko mu yana koya mana ladabi faɗi haka me yasa yanzu ko su din ma ba sa buƙatar wancan duk bayanin da suke so yana nan cikin Qur'ani Qur'ani ya riga ya shafe wa'ancan kuma duk gaba ki da ya zo da bayanai wanda suka fi wa'ancan ya zo da yanzu wannan Allah ya saka mata alheri da ya rusa akan Qur'ani da sauran littafan da suka abu duk gaba ki da sai da tafi cewa wa'ancan duk ba su tafi da ilimi ba amma Qur'ani ya tafi da ilimi duk gaba ki da to qur'ani muhaimini ne ya tattare dillin tafai duka dan haka Allah ya jibinci kiyaye shi amma wa'ancan su malaman suka jibinci kiyaye shi dan wa'ancan ko sun kare wanne zo a taura ko ta an tagwalba an jagwalwala ta an abunta injila ta zo zabura ko an mata kaza injila ta zo amma wannan qur'ani shine karshe in ya zama ya lalace an lalata shi ko ya kare to me zai zo kuma ba wani abu da zai zo ba dan haka Allah ne da kansa yake kiyaye shi yanzu da za a ce duk ba wani ƙur'ani a duniya sai wani ƙur'ani ga shi to yanzu wannan ko fetur ɗin ko a rijiyar fetur aka jefa da aka sa wuta ba zai kama ba dan lokacin ya shafe bai ba amma za a zo ƙarshen zamani a rasa shi duk gaba gida to amma yanzu tunda wancan gidan akwai ƙur'ani wannan gidan akwai mahaddaci akwai wanda in ma an shafe ƙur'anin zai zai ƙero shi ya zo ya zo shi kenan sai wuta ta ƙona shi kai ma an ya lalace ya ci ruɗe shi kenan dan ka ɗauka ya suka ya ƙona shi saboda ya san akwai wani amma da wancan da zai zama shi ɗaya ne a duniya da ko kusa da shi wuta ma duk ba za ta yi ba duk ga baki da za ka Allah yake cewa saboda ya tattare da tafan muhaimini ne Allah na cewa musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi wannan qur'anin mai gaggata da tafan da suke bayan sa ne kuma ya tattare su wa hablan Allah ya ce to yanzu 17 kenan in har da wancan muna da 18 wa hablan Qur'ani igiya ne hablullahi matin igiya Allah mai kwari gefanta yana hannun ubangiji yadda ya dace da shi ɗaya gefanta kuma gashi a duk mutumin da ya rike wannan ya rike ya rike rike zai je ya tarar da ubangiji tabaraka wa ta'ala haka shari'an nan in kana bin ta kana bin ta sai ka kai ka haƙiƙa maqalubu arshin sha shar'u shari'a shar'u da zaka juya shi an baki ya dawo farko ranar tana nan shirya ba sai ba ka arushu arashu al'arshi wani ka hau shari'a ne ka sai ka kai ka hakika in ka rika ƙura'an nan ka bi shi ka bi shi farkonsa shi ka sai kai ka jamu sai kai ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to ƙur'ani hablan ne igiya ce ta Allah ne cikin faɗin Allah wa atasimu bi hablillahi ku riko da igiyan Allah to yana daga cikin fasarar ƙur'ani yana daga cikin fasarar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin fasarar da gausun zamani yana daga cikin fasarar da kaza kaza kuma sai iya karfin kowanne kuma ga masu tafsiri suka faɗa in dai na Allah ne masu tafsiri din to hablillah kuma za ka ga abu ɗaya suke faɗa duk kowanne annabi shine Qur'ani a sarari sallallahu alaihi wasallam gausun zamani shine magajin manzo Allah a sarari Qur'ani a sarari kaza duk haka ne za ka gani duk abu da ake faɗa Qur'ani ake faɗa sha takwas kenan in hada wancan sha tara sai shiraɗan mustaƙima tafarki madaidaici tafarki ko madaidaici to nan ma biyu ne ila a nan ma eh ya faɗi shi yasa muka samu sha uku ba mu samu sha biyar ba in kuma an ce abu ɗaya ne madaidaicin sifa ce ta hanyar to kaga abu ɗaya ne kana an ce kuma kowane mai zaman kansa ne duk da akwai ƙayyiman za mu zo madaidaici alhamdulillah zala alhamdulillah kitabu wala yanzu allahu iwajan ba karkata a cikin littafin nan ƙayyama ƙasar ce ka tana a miƙe ne to kaga kuma mustaqima tafarkin Allah ne madaidaici a tsaye ba karkata ba abu fi kauli cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima wannan hanya ta ce min kakkiya min kakkiya ga tana to sha tara kenan in hada wancan 20 in kuma mustaqima din da ma shi ma zaman kansa ne 21 kenan 20 sai kaulan fasulan magana a rarrabe magana ce a rarrabe ƙarya da gaskiya magana ce mai hukunci ba kawai sururun banza ne kuwa ko ba surutu ne kawai da ba shi da amfani ba a'a qur'ani dukkansa magana ce mai mahimmanci bali dai qur'ani dukkansa magana ce da duk abin da kaga ya ajiye akwai abin da yake nufi sai iya karfinka sai iya karfinka duk abin da ka ajiye magana Allah ce wa maganar da ya halitta ne da kaza ko malaman yare din malaman girama din luga din malaman yare din sun da wata cewa duk kalmar da Allah ya ajiye ta nan wajen shi kuma ita yake nufi kuma sai ka san meye ita a yare sannan ka zo ka san me ita a shari'a kaza to in kuma annabi ya fassara ma ita ko an karɓo daga gangariyan sahabin da ya san fassara da kamar Abdullahi bin Abbas to yayi duk gaba gida to Qur'ani qaulun ne fasalun magana ce mai hukunci mai rarrabe abu wa ma huwa bi qaul hazilin ba sururi ba ne yasasshiyar magana magana da ba ta da amfani a to yanzu ga kaulan ga fasilan a dai duk abu ɗaya ne yanzu 21 kenan 21 kenan in mun haɗa har da wa'yancan wajen 25 ma amma dai yanzu 21 shi ma mu bashi a ɗaya wana ba'an aziman labari ne mai girma magana ce mai girma cikin faɗin Allah an mai ta sa'alu wanda suke ta tambaya a kansa ne kafirai da bata sauka Qur'ani kuma ji wai wannan wai meye ma'ana wannan abu wai meye wannan abu da yake zuwa wa Muhammad ne meye kaza kaza Allah wanda suke tambaya ne an nabai al-azim abu salabarin nan mai girma ko abu sa maganar nan mai girma wa'ayi nan da yake sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ce sihiri ne wani ce bokanci ne wani ce kaza tatsuniya ce da kaza kaza shi suka kasa sani to Allah ya ce ban labari mai girma duk gaba kida 22 sai a hasanar hadisi sai mutashabihan sai masaniya yanzu mun samu uku magana mai kyau Qur'ani a hasanar hadisi magana ce mai kyau mai daɗi Qur'ani mutashabihan magana ce mai kama kuma akwai da muhukami wanda duk mai jin larabci duk almajiri wanda ya karatu da an karanta mai ya fahimta aka fahimta in kun tashi ku yi alwala ku wanke fuskan ku ku wanke hannayen ku ku shafi kanku ku wanke kafafuwan ku an sani har a wannan din ma har gobe rikici ne gashi nan wai wai wannan kafar da Allah ya ce ku shafi kanku wai wannan kafar haɗawa da shafar kai ne wamsa ku ƴan uwanmu wanda suka ɗau shafa ko ku a'a a tsallake shafar kai ina a komo ku wanke fuska ko ku a'a a tsallake shafar kai ina a komo wanke fuska mu kuma yanda kuma hadisai da kuma malamai da kaza suka tafi a kai duk gaba ɗaya har yau a zahirin ma ga shirgi ma ake har yau duk gaba ɗaya duk gaba ɗaya to bare kuma mutashabihi wanda yayi kama da wata maganar wanda in ba ƙwararre ba ba rasiki ba ba zai iya gane shi ba a ce wani kasuwa ta tashi yau ko ka yau kuɗi ya tashi yau a yanzu zinare ya tashi ya yi tashin gauran zabi kaga dai kai dai ka san akwai tashin tsuntsaye akwai tashin kaza kaza kaga yanzu wannan tashin ya yi kama da wani tashi yanzu kai kuma in ba ka zo ka samu yan yaran ba in an ce yanzu kuɗi ya tashi yau kaza me ma'anar sa kenan ya tashi iska ta ɗauke shi sama karata sai a ce a ya ƙara kuɗi ko ya yi kaza to ko irin wannan duk gaba duk gaba da wannan kaga mutashabihi ne yanzu wannan kuma sai rasu kuna fil ilmi su ne suka san fassarar sa duk gaba da wani shawo mun kan akuyar nan shawo mu kaga yanzu sha ne ga abin da ka sani kan akuya kuma ga shi kan akuya zai ya shawo ba ciwo mun ba duka yanzu dan yaran sai ya yana nufin taro ma ita taro ma ita taro ma ita dinga baki da to akwai irin su da yawa a cikin yau mai kushafa an sake ranar da za a yayin kauri yayin kauri wa yadda auna ila su me ma'ana yayin kauri to aka ce ai wane sai wane ya ja majari fa ko wane ya ja wandansa ma'ana aikin tukuri ne abin tukuri ne ma'ana ba ana nufin wai ya ja wando ko ana nufin ma'anar abin da aiki tukuri ya ya same shi to da irin wannan mutashabihai ne to qur'ani a hasan alhadith ne magana ce warawara fasli ne kuma qur'ani mutashabihi ne in an dubi min fusilan in an dubi Allah min fusilan ba wani abu mai rikici a qur'ani in an dubi mutashabihan masaji to akwai rikici akwai wanda sai ka je ka ga malamai yanda za su fassara ma da to kuma akwai shi shi ake cewa mutashabi masaniya akwai kuma wanda ake ninka shi biyu mai maimaituwa maimaituwa to nan ma dirge maganganu ne da yawa wanda za su tafi da mu a kan lokaci to duk wannan suna ce ta qur'ani duk gaba gida kila maimaituwa kila in an faɗi wannan a faɗi wannan iyaka na abudu wa iyaka na tsaye idinan siratul mustaqim siratul ladzina anta alaihim ghayrul maghdubi alaihim waladdallin amin kaga ar-rahmanu ar-rahim kaga a faɗi wannan a faɗi wannan a faɗi wannan a mai maimaituwa ƙila wannan kenan ƙila maimaituwar ma'ana ƙila maganganu ne da yawa to duk wannan sunan qur'ani ne duk gaba gida a cikin faɗin Allah Allahu nazzala hasanal hadisi kitaban mutashabihan masaniya kaga yanzu muna da 25 muna da 25 sai tanzilan abun sassaukarwa a guggutsutsure na jimu in yace anzala ya saukar da shi gaba daya yace nazala ya saukar da shi abu anzala an saukar da shi daga launin mahfuz zuwa baitul izzi zuwa sama din nan ta farko daren nisfu sha'aban ko daren lailatul qadr maganganu to anzala kenan yace nazala kuma daga sama din nan kuma jibril ya je ya tsakuro duk wanda lokaci yayi sai aje a tsakuro shi abu kaza lokaci yayi ko ga maganganun da suke lokacin sa to wanda Allah yake cewa kusa shi waje kaza kusa shi waje kaza annabi ya shirya Qur'an nan duk gaba kida da haka ce galibi kafin kai fassara aya ka karanto ayoyi biyar na sama da ita ka karanta ayoyi biyar na kasa da ita haka shaɗi biyar fara to sai ta bayyana a gare ka ka karanto ayoyi biyar na sama da ita ka karanto lalle za ka iya gutsurar ta kowace ma ka faɗa amma kuma kana kan haɗari za ka iya gutsurar ta kai magana ita amma kuma akwai haɗari ƙwarai da gaske duk gaba ke to tanzila sassaukarwa ne cikin faɗinsa innahu la tanzilu rabbil alamin sassaukarwa ne na ubangijin talikai tabaraka wa ta'ala yanzu mun faɗi shida sha shida ishirin da shida kai yanzu an faɗi suna ishirin da shida wa ruhan ƙur'ani rai ne ƙur'ani rai ne cikin banin Allah wa auhaina ilayka ruhan min amrina mun ma wahayin rai daga lamarinmu gaskiya ne in yana qur'anu ruhi ne amru ne in ya zo manzala sallallahu alaihi wasallama kuma in ya fassara mana shi da larabci in ya fassara mana shi da larabci kuma ya karanta wannan shi da larabci kuma hukunci ne yanzu kuma farko ne rarrabewa ne in yana ruhun nan yana abu ba za mu iya ganin sa da ida ba za mu iya fahimtar ma'anarsa ba ba harafi ba sauti ba kaza kaza a yanzu kuma in yana yare manzala ya fassara shi da yaren larabci da komai to kuma yanzu za mu iya fahimtar sa za mu iya jin harafansa sauti za mu iya jin harafai za mu iya komai za a iya rubuta shi ma a ce ga qur'ani na rubuta ga qur'ani na dauka a ce ga qur'ani na shafa ga qur'ani na shafa ga qur'ani a yana rai ya kai ka shafa idan kai tunan ka gani to wannan ma yana daga cikin hikimar qur'ani Allah ta yana daga cikin ga ga garaba daudin qur'ani da mu'jizarsa Allah ta waraka ta in duk in duk icen duniya duk tsinken duniya ya zama alƙalami duk ruwan duniya ya zama tawada ba ita a rubuta qur'ani ba ma nafi da kalimatullah ai ta rubuta kalmomin Allah din qur'ani ma nafi da ba ta kare ba bai ta an kuma tawada aramma cikin yan kwalba da tsawon alƙalam ta kuma zai shiga ɗaki zai kero Qur'ani a baki da shi ne wannan shi ne wancan zahirinsa an iya rubuta ya kawada ya kwalba ya kaɗan amma ruhinsa fadininsa kuma duk tekun duniya ba ta iya rubuta shi ba zahirinsa an iya sani sai a ce an faro tafsirinsa tun daga bakara an kai nasu ya an iya yanzu an iya fasa amma kuma ba da harafi ɗaya ba za ta iya fasara shi ba in duk rayuwarka ta duniya ta ƙare duk gaba ki ɗaya to shi dalili yayi wannan maganganu a cikin jawahirul ma'ani da yawa kwarai da gaske to awhayna ilayka ruhan min amrina nazala bihi ruhul amin dan haka yana ran nan dole mala'ika zai iya sauko da shi rai ne rai kuma amintacce jibril kuma ya sauko da shi ala qalbika a bisa zuciyar manzo Allah ita ce sallallahu alaihi wasallam da rasul za ta iya karban wannan ala qalbika litakuna minal munziri bilisanin arabiyyun mubin to kai kuma yanzu kai gargadi da harshe na larabci mai bayyana in annabi ta ne shi kuma yayi da latiniyancin sa harshe ɗaya ne ruhin nan ne in annabi Musa ne kuma da irin yaransa in annabi waye alaihi salatu wasallam da irin annabi wannan ɗari uku da goma sha uku Allah ya san yaran su uku ne kawai laraba a ciki ko hudu ko hudu annabi Salihu da annabi Hudu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sune laraba kai a ciki da kuma annabi Khalidu annabin da mutanen suka tozarta shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam an tafi to wa'annan sune laraba guda hudu a ciki amma shauran kusan duk dubu ɗaya dubu ashirin da dubu hudu da ma'aikatan ɗari uku da goma duk kusan bani Isra'ila ne sai wajen saba'in da kawai ba bani Isra'ila ba a cikin saba'in din nan koda wa bani isra'ila ba hudu ne kawai ko uku larabawa kawai duka ba da to kuma ran ɗaya ne magana ta Allah ɗaya ce duka amma yanzu kowanne sai dai kuma ya lullaba mata yaransa wai su malam suka buga kuma suka ce eh to kuma akwai maganganu wasu suka ce a ko daga Allah ma da larabci take zuwa sai dai kuma kowanne annabi ya lullaba mata yaransa Allahu a'lam zai yi laraba suna nan da nasu bincike sun ce ainihin yaren da adam ya larabci to su ma suna misrawa suna nan da nasu labarai sun ce eh ainihin yaren da annabi adam ya yaren misra ne yaren sai da shine yaren annabi idrisu wannan kuma ji yare na misrawa kibdancin asalin kibdancin yare ne na annabi idrisu alaihi salatu wassalam suka ce yaran Allah to akwai rigingimu da tsakanin malamai akan wannan duka baki da wayan sun tafi larabci shine asali saboda girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da girma karatu wayan su wanda ce sun tafi a'a su mutanen Misra sun tafi a'a nasu na Misra nan saboda duk kalmar larabcin nan sun ce ga yanda aka kago ta daga kalmar khairar gulo ya ina wannan rubutu na fir'aunoni kaza kaza ga yanda suke faɗa ba duk wani abu da sun ce ma ga yanda da misrawa suke ce mata shekara dubu hudu kafin kaza duk ga yanda suke suka ce daga nasu ne to Allahu alam wannan duk bai cutar ba kowa dai nasa yake abu duk gaba da amma dai shi dai na hadaran Allah diyare ya kare shi radiyallahu ta'ala anhu a cikin sirrin akbar gashi ne ya ga mana in ita hadara kan zancen yare ko zancen ce an yi kaza za a yi kaza itibaratu da irabatu da wani da biya kare a jami'anci ne kawai nan kuma sai lamarin Allah to kuma shi da hikimar Allah duk dubu ɗari da dubu ashirin da wajen duba ma lalawa ne kila kuma abin yana da tsada sai ya kaɗan abin yana da daraja da tsada ta yi kira abin da sa ya zama laraba bai fi guda biyar ba kuma saboda tsadayya a ran da kaza kuma qur'ani zai zo da shi Allahu azza dai wannan shine babban mafita to mu ma wahayin rai daga wajen mu duk gabaki da za mu zo kuma bayanin qur'ani wahayi kuma kala kalansa imma annabin nan yayi tajarrudi ya kare yayi tajarrudi yanzu kuma ya kafada da kafada da mala'iku ya tsallake suna shiga azaban Allah sai ya karba rai ne shi ma rai ne sai ya karba in ma shi kuma mala'ikan ya sauka ya sauka shi kuma a yadda manzo Allah zai iya kuma karbansa kuma yanzu yana jikinsa ya sai ya sauka a sura duhiyatul kalbi ya shiga mutum sai ya kawo mar shi kuma a haka to haka dai duk za ka ga kuma duk gangariyar maganganu ne yadda aka ka mun dai ma wahayi qur'ani dai rai ne kuma ran kuma gaskiya ne qur'ani ba abin da yake warware wani sai dai mutum bai sani ba Allah ya ce wa awhayna ilayka ruhan min amrina mun ma wahayin rai daga lamarin mu alam biyu ne akwai alamun halki zahiri wannan halitta duk wannan kaunu wannan akwai alamul amr in ka shiga ba in ka tsallake halittar duk kuma gaba daya in ka in ka in ka tsallake halittar kuma to kuma yanzu ka shiga cikin alamul amr akwai alamul khalqu mu duk mu gashi muna ganin kanmu muna taba kanmu akwai alamul amr kuma aljanu mala'iku wannan kuma duk ba ma ganin su gashi muna tare da su amma duk ba ma sai da alamul amr ne alamul amr ne akwai abubuwa da alamul amr ne sai da wani injin za a gani da wani injin energy din nan da su waye din nan da waye duk current nan duk alamul amr ne to tun da ne rai ne rai alamul amr ne kowannen mu da rai da jiki amma dai jikin ake gani to tun da rai muka sau ruhan min amrina da rubutukan da wannan yaran ne kuma sai a ce min kalki daga alamul kalki ya qur'ani gaskiya ne daga Allah ne tabaraka wa ta'ala ba warwarewar magana sai dai iya karfin mutum to wannan kenan to Allah ambace shi rai 27 kenan Allah ambace shi wahayi wahayi qul inna ma unzirukum bil wahyi inna mugargadi ne da wahayi to ibn Allah can kaga rai ne nan ko wahayi ne nan da ka ji labarin wahayi ne nan kuma an sa maka karatu an lulluba ku ba yare da larabci da fata da jiki to dan gashin ne mu gargadi da wahayi suna jin wahayi suna fahimtar ma'anar wahayi yanzu wahayin yare ne da magana ne da suna fahimtar sa 28 kenan arabiyan balarabe qur'ani balarabe idan annabi muhammad ya fassara sallallahu alaihi wasallam da yawa qur'ani abu ne mai girma ko tension ne Qur'ani haya ta shi da ake cewa roba wannan wuta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai sa mana roba a jikin sai da za mu iya gane shi sai ga da kai zaka fassara ko ko da yaran aka bi fassara abin nan gashi yadda take akwai sai ga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda ya fassara shi dan yanzu za mu iya dauka yanzu za mu iya tafiya da shi to wannan kenan to in ba mu samu nan ali an ciro mana ga yadda manzo Allah ya fassara shi ba ko ga yadda sahabbai suka ce haka suka karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan nakali ne cirowa haka to in ba samu wannan ba to balarabe ne sai abu yare kuma ina da kaga wancan jiya da ya kasa fassara tabara da ya kasa fassara menene tabara da raqibu raqibu da kuma ne eh da mata'u sai da ya shiga ƙauyukan larabawa sai da ya shiga ƙauyukan larabawa ya je ji ne ɗan ƙauyen suke faɗa larabawa nan gidi to sanar ya ga abin da Allah yake nufi to kuma yanzu ya zama yare yanzu kuma sai mu ga me laraba suke faɗa duk gaba amma kuma an shiro daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya ba mu hanya dan ya ba kowa in ya yi nasa ya riga ya rufe sallallahu alaihi wasallam amma dai ya ba mu hanya kowa a kowane zamani a kowane karfinsa a kowane iliminsa a kowane wayewarsa kuma zalla ya ba shi hanya ga shi nan ina ba ku sallallahu alaihi wasallam ya ba mu da ya ilimin mu sallallahu alaihi wasallam wannan kenan kuma ya zo sahabbai tsoron sahabbai tsoron kar a sha kuɗa maganar manzon Allah da Qur'ani shi ya sa suka wanke tafsirinsa gaba ɗaya sai na Usman ya wannan wani daga cikin abin da aka saba ake ta magana a kan sai na Usman da shi ya ce sabida kuma bi ilin abin da ya kula da shi yanzu ƴan uwanmu na ɗaya ɓangaren za ka ji suna cewa an wanke ƙur'ani ko an rage ƙur'ani ko ba duk malamai suka zo tafsiri ne sai na ali in manzo Allah ya tafsiri ko ya fasara wata asa sai ya rubuta ta a gefe Abdullahi bin Abbas idan manzo Allah ya fasara wata aya sai ya rubuta shi a gefe bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya ta so tafiya kaza kaza wa'annan tafsirai da aka rubuta a gefe din nan sun zo cakulewa da wannan wai suna wutar shi ma saukakke ne to shi ta sahabbai suka haɗu suka yi wannan suka fitar da duk wani abu da ba shi ba hatta surorin nan ma daga baya aka sa duk za mu zo da wannan karatu Allah ya ba mu lokaci amma bismillah kawai tana aka san bismillah shine an bismillah kawai suka wani ake fitowa sun zuwa da tafsiri shi wanda ya littafi akan wannan ya kokari babba ne kwarai daga sai magana yake cewa to idan muka duba lalle an kare qur'ani lalle an kare qur'ani daga hadarin daga farkushin maganganu na ana ji amma ga shi ana cewa an zubar da amma ba bai sai ka ba mai aka zubar ba kuma an kace to ya ya muka yi da wannan ba bare kuma ka jijibo mana wa'ansu ya muka yi da wannan din ma sai inda za ka san tafsirin na cewa an zubar da wajen kashi biyu cikin uku wannan kashi ɗaya ne jamu kai da wannan to kuma haka ne yanzu akwai tafsiri mai sufuri ɗari akwai tafsiri mai sufuri goma ya ninka ƙur'anin ma ga wajen ishirin ya ninka ƙur'an to kai yanzu aka ce ka haɗa ce wannan shi ne na Allah shi ne magana Allah ai an haɗa ka da wahala ya kuma hukar da wannan ma ma'ana tafsiri ne to shi malamai yake cewa lallai an kiyaye ƙur'ani kan wata magana ta shadda ba a zubar da shi ba an wanke shi da yanzu mun rikice wani sun ce qur'ani wani sun ce a tafsiri ne ita sai da kuma an yi asara ilimi babba saboda wannan shine abin da annabi ya fassara tafsirin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kaga ikon Allah dole aka hakura da wata cutar dan maganin wata cutar dan ko wannan cutar da za a zo kanta ba dan an hakura da wannan abu ba da sai ta fi mutuna akan kowace amma mun gode Allah duk abin da suke cewa an cire ba a gani ba mun gani saban da aka tare su kamar su abubuwa ne yan kaɗan kuma an ka duba su nan ko mu jahilan yare da ba yaran mu bane kai ka san wannan abin da ya kama da Qur'ani ba duk da girmama shi da komai amma dai bai kama da Qur'ani ba to da an ce an bar tafsirin sayyidina nan da ya rubuta a cikin Qur'ani ko tafsirin Abdullahi bin Abbas bin Mas'ud shi Abdullahi bin Abbas wanda Allah ya kiyaye shi kuma manzo Allah ya ce Allah ya sanar da shi tawili Allah ya kaza kaza yana da wata irin kwarewa ya san ya hada da Qur'ani shi ma wanke man nasu za a sai tafsirin daban dan ba wanda ma zai taba ma kayan sa sai tafsirin daban to amma alhamdulillah yanzu kowa ya haddace Qur'ani kowa ya san me Qur'ani ko me aka hada ka da shi ka san da na Qur'ani amma shi ma Qur'ani sai ga an yi shi a cikin barakin kan kwaran baka guda biyu to magana kuma sai ga an yi ta a waje ma'ana wannan ne qur'ani wannan tafsiri da ka dau littafin zaka an sa littafin tafsiri na qur'ani ga ayar qur'ani na a waje daya ga tafsirin nan a waje daya yanzu kan an waye ba wani abu da ake tsoro ba wani wanda zai zo ya ce wannan ma qur'ani sai dai ce fassara qur'ani ce in ta dame shi ma ya cire ya je dau gundarin qur'ani ma duk da baki daya to gaskiya ne an to qur'anin nan arabiyyan balarabe ne Allah ya ce yana daga cikin sunansa balarabe da haka ya zo ƙur'anan arabiyan ƙur'ani balarabe 29 kenan sai basairu izina ne wa'azi ne in kai da makuri a cikinsa natija da za ka samu in kaɗininsa ne ya goma daga Allah ibra ne natija za ka samu to shi ƙur'ani izina ne natija ne ƙur'ani natija ne basa'ir ne izina ne zai buɗe ma basirarka ka gane abubuwa talatin kenan sai bayanan ƙur'ani bayani ne na duk abin da ya muke neman ya mana bayanin su duk ƙur'ani ya mana bayanin sa mun gane wani ba mu gane wani ba wannan kuma ba da ƙur'ani bane daga mu ne hada bayanul linnas wannan bayani ne ga mutane amma gundarin kashi tubiyanu ne bayani ne amma wanda kuma sai a hankula tibyanu ne shi kuma duka baki da wa ilman qur'ani ilimi ne zunkur kuwa aini ilimi kuwa Allah ya mace shi ilimi min ba'd ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo ma na daga ilimi na daga ilimi shi 33 kenan wa haqqan qur'ani haqqu ne gaskiya ne haqqu ne hadaran Allah ne haqqu ne shine dai hakika shine duk wanda ya jibinta a ce man dan hakika ko na hakika wata bi da haqqu na hakika duk da baki daya to qur'ani haqqan gaskiya ne kuma ija inna hadha la huwa al-qasasul haqq wannan labari ne na gaskiya qur'ani duk abin da ya faɗa gaskiya ne duk abin da ya horo da shi kuma adalci ne tsari ne mai kyau to 33 kenan haqqu qur'ani haqqu ne sai hadiyan mai shiryawa can mun faɗi hudan nan kuma hadiyar mai shirya kusan abu ɗaya ne dai amma da bambancin fada hadiyar cikin faɗin Allah inna hazal qur'ana ya hadi wannan qur'ani yana shiryarwa 34 sai ajaban abu ne mai ban mamaki mamaki ne ma kansa wa innaka fil wara ajabul ujab mai abin mamaki ne ma kansa fi qawlihi qur'anan ajaba qur'ani mai ban mamaki sabida hikimar ta da abu da ya gagara Qur'ani shi kansa ba abin mamaki ne talatin da biyar sai tazkiratan wa'azi ne tunatarwa ne wa innahu la tazkiratun talatin da shida sai al'urwatan wusqa Qur'ani igiya ce mai kwari da ba ta tsinkewa lam tisama laha ba ta tsinkewa lam tisama laha ba ba katsewa a ƙarshen da cikin faɗin Allah faƙad istamsaka bil urwatil wusqa lam tisama laha lalle yayi riko da igiya mai kwari wanda ba a tsinkewa a gare ta to shi ma wani sun fasara musulunci wani sun fasara qur'ani wani sun fasara annabi muhammad ga sallallahu alaihi wasallam ne duk abu ɗaya ne ake yi wa sidqan qur'ani gaskiya ce kanta cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala wallazi ja'a bis-sidqi wanda ya zo da gaskiya dinnan annabi Muhammadu da wanda ya gaggata shi dinnan duk mumini kuma ko abu sai na abokan su ko duk mumini ma to gaskiya Qur'ani ne 38 sai adlan Qur'ani adalci ne alheri ne ba zalunci a cikinsa ba jahilci a cikinsa ba gure a cikinsa in dai ka fasara shi daidai in ka iya fahimtarsa daidai rikicin dai ko a fahimta ne ko a kuran duka baki da shine ma dalla sahibu kuma ma gawa abokin ku bai bace ba kuma bai bata irin na malamai ba kure kure ka abin kana so ga zaka faɗa kuma hankalin ka ya tafi wani waje wannan kure na malami ke to Qur'ani duk ba haka a cikin sa adalci ne adlan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalma ubangijinka ta cika gaskiya da adalci sidqan fima akbara gaskiya ne cikin duk abin da ya faɗa ajilan fima amara adalci ne cikin duk abin da ya horo da shi tabaraka wa ta'ala talatin da tara kenan yanzu muna ta wa amra qur'ani lamari ne qur'ani lamari ne fi qauli ta'ala zalika amrullahi anzalahu ilaykum lamarin Allah ne da ya sauka zuwa gare ku zahiri dai hukunce hukunce amma kuma amru an koma alamul alalahul khalqu wa lam kuma wani aibu za mu iya karɓar sa ba mu iya ganin me duk gabaki ɗaya ba sai dai abu to kuma filan haka ne ma ya sauka mu a farkon ya sauka a jan mutum duk gabaki ɗaya qur'ani amru ne daga Allah lamari ne arba'in kenan sai munadiyan mai kira cikin fadin sami'ina munadiyan yunadi lil imani mun ji mai kira yana kira zuwa imani annabi ya yi kira zuwa ga imani qur'ani yana kira zuwa ga imani mazajen suna kira zuwa ga imani duk gaba gida hazihi sabili adu ila allah ana wa man ittaba'ani wallahu yadu ila dayr salam udu ila sabili rabbika shi ma kansa annabi yana kira to duk ɗaya dai duk dai amma an fasara da qur'ani to qur'ani ne kira ne wannan ma suna ne nasa 41 kenan wa bushra qur'ani bishara ne bishara ne gargadi ne kaman kuma bushara ne cikin faɗin Allah hudan wa bushire shiriya ne kuma mai bushara ne duk ga baki da ga wanda ya bi Allah ya bi azabi ya ma bushara da aljanna wa majidan mai girma ne qur'ani girma ne bal huwa qur'anun majid qur'ani ne mai girma abin girmamawa kuma duk wanda ya rike shi zan mai girma shi ma abin girmamawa wa zaburan Qur'ani zaburi ne abun rubutawa ne kuma duk gaba wal qad katabna fi zaburi mun rubuta a cikin littafai Qur'ani kenan shi ma yana nufi zabura wata mai sunanta daban ta annabi Dawud daban to wa bashiran wa nadhiran mai bushara ne mai gargadi can bushara ce kanta bushira bushira mutum ya sufanta da bushiran ma da'iman a cikin walwala ike da'iman a cikin farin ciki ike da'iman a cikin sakin ransa yake a cikin daɗin lamari yake wannan bashiru ne kuma mai bushara kuma haka yanda yake tuna haka zai dinga ta'amuli da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda ya taba Allah sai dai wanda ya taba Allah ya sufantu da bishara kuma yana bishara wani kuma daga Allah za ga ya sufantu da fada ya sufantu da haka haka ko an taɓa shi ko ba a taɓa shi ba ko ka to kuma tunda haka ne kuma haka ma zai fesa wa al'umma annabi haka dinga baki to haka dai halitta a cikin daga to qur'ani shi kansa ya sifatu da bushara kuma yana yin bushara nan kuma bashiran wa nadira mai bushara ne mai gargadi ne mai bushara ne mai gargadi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da saukin nan an taba Allah ba ga zani ga har ya falle ta ko biya yaki daga baki amma kuma saukin nan shine asali sai dai kuma inda yaga za a yi wasa duk wannan karatu cewa in da bai in kuma da ba shi da yakin da Allah bai ce ya kawar da ba kuma sai a raina shi sai a raina shari'a sai a raina kaza duk ga baki da to ko dai ga sautin kuma za ka ga in ka tabo mutum kuma wajen shari'a ka tabo Allah da kuma za ka ga dutse ga shi ya baka ruwa wani lokacin kuma ya aman wuta duk ga baki da an ce kasalaci hakuri yana hana me shi rama abin da cutar da kake masa wannan wal ma'u min sakari wuta da ruwa duk daga dutse suke duk ga baki da amma dai asalinsa mai bushara ne to bashiran wa nadira qur'ani bashiran wa nadira ne kita cikin fadin Allah kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadira ilmin min tanzilu min arrahmanir rahim ba to wannan kenan kaga yanzu bashiran zai yanzu mun samu 46 tunda nan ga biyu sai azizan qur'ani mabuwayi ne mabuwayi ga ga misali mabuwayi ne qur'ani mai girma ne shi kansa ya ya karfin da haka idan mutum ya rada da shi a bashi tsoro da shi inna ya Qur'ani za ka taba inna lillahi ay takabbara ya alwala ya wanka a sama kaya na daban a ajiye shi waje haka ake girma Qur'ani ajiye shi waje na daban ya san girman abu in ba haka ba in aka wulakanta shi sai mun gode Allah yanzu in kana shiga ɗakunan otal sai ka kowane ɗaki ya gaje ka tarar da bible a ciki sai ka samu da shi ba ko masoyinsa ya shiga ko makiyinsa ya shiga ko mashayi ya shiga ko ma me ya shiga ba su samu ba amma yanzu za mu kai qur'ani a ajiye in dai mai shi a shiga da kayan sai zai karanta ko kai aro amma an kai kaje kai baka san waye zai zo ba mai san sa ne ko mara san sa ne ko makiyinsa ne ko mai ƙarna ne ko mai kirki ne kawai kaje kaga wannan rashin girma rashin girma ba shi ne kuma qur'ani mabuwayi ne innahu la kitabun azim littafi ne mabuwayi 47 wa balagan iya kai sako ne balaga ka iya isar da magana wanda ka ga mutum ya san me kake nufi ka kai ka balaga kenan ka iya kai sako da kuma ta karatu din ma duk dai abin da ake so a kai kenan to qur'ani balaga ne abu kuma yana daga balaga za a ga kusan baƙaƙe iri ɗaya sai ka san kowanne ga ma'anarsa kowanne ga ma wannan ma balaga ka san kowanne ga ma'anarsa kowanne ga ma'anarsa da wannan aro shi aka yi yanzu wajen wajen wajen taimako wajen taimako da wajen ƙarfa larabar shi abujahu ya dantsance shi dantse nan mana da tsace shi ya saba dantsan na mana ya tokare shi ya taimake shi ya yi karatu duk waɗannan akwai abubuwan da ba bakajen ake nufi ba ma'anar su ake nufi duk ga baki to wannan qur'ani shine kan kwarewa da yare duk ga baki daya ko Allah wani babban kirista na Misra din nan ya rasu yake cewa ana maga- laraba ne kaga yanzu kuma duk larabci suke yi tun da kin ne aslan su amma kuma duk sun zama laraba ma duk gaba ki da to ake gaya masa to ku ya kuke kuke koya yaran ku larabci da kaza duk ga duk daga turanci ga kaza kaza kuke qur'ani muke haddata musu da shi qur'ani musulmi da ita ai ba dan zai ci sallah da shi ba dan suke larabci yaran da shi ya rike yare kwarai da gaske to dan su iya yare dan su to kuma kai saka hana shi wannan qur'ani na lahi ne amma yace hadda ce kalma ya ce hadda ce durran ya ce hadda ce amma dan wannan kai ya ba komai da sun tafi da wanda ba sai zai halatta amma ya saka mustashrikai tura da suka zo mustashrikai duk suka karatu a azhar duk sun haddace sun iya tafsirin sa har suna cin yaran dabari da waye daga ruwan su ba musulmi ne duka ba daya da wannan ba komai wannan zahirin sa ne amma ba da nufin sassaba la ya masu illa mudahharu sai musulmi wa'annan musu ba da kuma duk abin da mudahhari ta dauka duk gaba ki da wannan ba zai tafi ba duk gaba to aziza mabwaye ne wa balagan balaga ne hadha balagul linnas ai wannan mai iya kai sako ne mai matukar kai sako ne ga mutane shine ma'ana wa ƙasasan labarai ne na gaskiya amma iso shi ne ga suna bare kisa annabi son kisa mai daɗi mai abu a hasanar ƙasas duka baki da to Allah ya ce a hasanar ƙasas arba'in da tara Allah ya ambace shi da sunaye hudu a lokaci guda a sura ɗaya ayoyi a aya ɗaya fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharatin ga ya ce masufu ga ya ce masa a bar girmamawa ga ya ce masa a bar tsarkakawa a bar ɗaukakawa a bar tsarkakewa suhufu mukarramatu marfu'atu mutahharatu fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharatu yanzu ga sunayensa guda hudu a lokaci guda yanzu aka ɗora kan arba'in da tara ya zama hamsin da uku idan can muna tafa da biyu hamsin da biyar in ma muna tafa da wajen hudu kaga ma ya huce ma hamsin da amma dai malamai galibi sun tafi cewa sunaye hamsin da biyar ne sai dai shau ya ce hamsin da wani abu saboda kila ya dubi ya dubi ya dubi ya ga ko ya huce ma ko bai kai ba imamu ghazali Allah ya tsarkake sirrinsa yake faɗa imamu ghazali ana ana ce imamu ghazali saboda sana'arsa sana'a kadi kadi gazalu da sana'a sana'arsa kenan malami ne kuma yana da wata sana'arsa sai ya shura da ita gazali daga gazalu ne ko ko imamu gazali ba ƙarfi imamu ga sunan garin su kenan daga gazalata gazalata gari ne da yake bin tusa shi mutumin tusa ne da za su nan gari ne daga ƙauyuka ne daga cikin ƙauyukan tusa shi daga ɗabura ne na gaza da cikin ƙauyukan tusa kurasa na iran a yanzu ƙaramar kurasa na ba babban kurasa na ba ƙaramar kurasa na garin su yana na a tusa kurasa na duk gaba ki da ikon allah wa'annan wurare malam sun kera malamai su suka kera mana duk malaman addini da malaman wayewa da malaman kere-kere din kusan za ga daga wayannan wurare ne duk da baki daya duk za ga da wayannan wurare bare su faye kusan za ga duk daga wannan wuri ne asalin su da suka yi tashe da su banci da da komai za ga duk daga asali ne wajen su kuma wannan bai sa a ce ba ahlus sunnati ne musamman zancen wannan shi a ko kaza ba da alifi akwai ɗan sinari amma dukkan su ahlus sunna ne dukkan su galibi wani shafi'a ne wani za ka ga hanafiyawa ne dukkan su galibi to mun yi maganar imamu gazali to imamu gazali a cikin iya ulumuddin wannan littafi da ya raya ilimin addini gabaki ɗaya a ciki yake cewa Allah ya ambaci Qur'ani da sunayen goma wanda dukkan sunayen Allah ne duk sunayen sa ne tabaraka wa ta'ala amma ya ambaci Qur'ani da kansa ai Qur'ani ma maganar da sifar da ce suka kuma da rabuwa da mai ita ba za a ce ga kujera biyu malam ya zauna akan wannan kujera ilimin sai ya zauna akan wannan kujera ba a sifar su ce dama kamar yana daga girmama shi a ce Allah ya bashi sunayensa guda goma Allah ya ambaci kansa al'azizu mabuwayi tabaraka wa ta'ala ya ambaci qur'ani kuma al-aziz bismillahir rahmanir rahim tanzilul kitabi min allahi al-aziz al-alim qur'ani makwayi ne mai sanarwa ne Allah tabaraka wa ta'ala a to hemin tanzilul min tanzilul kitabi min allahi ubangiji al-azizu al-alim mabuwayi masa wannan hadaran Allah ne cikin suratul ghafir kuma ya ambaci qur'anin ma aziz Allah ta innahu la kitabun aziz wannan qur'ani ne littafi ne mabuwayi kaga yanzu ga sunan Allah ya samu wannan daraja ce babba Allah na sani wannan kuma ba shi akai Allah ya ambaci kansa da hakiman gwani mai hikima la ilaha illa huwa al-azizul hakim Allah mai hikima Allah ya ambaci Qur'ani da hakima mai hikima ya sir wal Qur'an al hakim Allah ya ambaci kansa da aziman mai girma wa huwa al aliyyu al azim madaukaki mai girma Allah ya ambaci Qur'ani da aziman mai girma wal qadadina ka sab'a min al masani wal Qur'an al azim mai girma Allah ya ambaci kansa nuran haske Allahu nuru samawati wal ard Allah ambaci Qur'ani haske wa anzalna ilaykum nuran mubinan na sauka muku haske a sarari Allah ambaci kansa muhaiminan mai kiyaye halitta wanda ya kewaye halitta duk baki da wanda ya tattare halitta duk baki da almaliku sarki mai iko alquddus mai tsarki assalamu mai aminci wanda aka amince daga wajensa kowa ya amince daga Allah in dai ba taɓo abin da kai ya hana kai ba kuma ko ka taɓo ga ya ce ka tuba kai kaza kowa in kai man laifi gudu za ka ka shi wannan kai ko haɗu ko ya ka Allah ne in kai man laifi wajen sa ne za ka gudu la malja wa la manja min illa ilayhi shi kaulin kuma ina ka iya guduwa da haka dai za ka zo ka ce to ga dai na gudo dai kuma wajen ka na gudo tabaraka wa ta'ala to da haka ma asal shi assalamu ne an ce duk hannun da ake sumbanta kai ya mali duk hannun da ake wakil to kai ya mali wannan hannun wanda shi ake sumba in ya mali kuma ba za a ji tsoron ba za a zo a sumbanta ba to Allah shi ake gudu wajen sa dan haka assalamu ne tabaraka wa ta'ala almu'min wanda ya gazgata manzon Allah ya gazgata wa mu'mine duk alherin da ya kada dan musu duk ga baki daya ko wanda shi ma an amince ba wanda yake tsoron zuwa wajensa ko zai cuce shi ko zai mara rashin adalci ko zai ba Allah ba almuhaimi wanda ya kewaye halitta wanda yake kiyaye halitta wanda yake kula da halitta da dai abu to yanzu Allah ma almuhaimi Allah ambaci Qur'ani muhaiminan shi ma Allah ya ce musaddiqan lima bayna yadayhi ne gaskata abin da yake kafin shi ne na daga littafai wa muhaiminan Qur'ani ya tattara littafai duk gabaki daya ya rubuta Allah ya ambaci kansa majidan mai girma rahmatullahi wa barakatu alaikumu ahlal bait innahu hamidun majid rahama Allah da albarkata gare ku yayin gidan annabi Ibrahim innahu shi ubangiji hamidu abun godewa sifarsa ne abun godewa aikin sa duk aikin sa abun godewa ne majidun mai abun girmamawa ne mai girma ne ubangiji ya ambaci qur'ani mai girma qaf wal qur'anil majid Allah da Qur'ani mai girma Allah ambaci Qur'ani mai girma bal huwa Qur'anun majid Allah ambaci kansa karima mai alheri mai karamci tabaraka wa ta'ala sifa ce ta zatiya kuma Allah wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim wanda ya fitilci to ubangiji mai alheri ne mai karamci ne mawadaci ne tabaraka wa ta'ala ubangiji ya ambaci Qur'ani kariman mai karamci innahu laqur'anun karim shi ba qur'ani mai karamci ne ubangiji ya ambaci kansa haƙƙan gaskiya tabaraka wa ta'ala wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin Allah shine gaskiya a sarari ubangiji ya ambaci qur'ani gaskiya wa bil haqqi anzalallahu wa bil haqqi nazal ubangiji ya ambaci kansa laysa kamithlihi shay'un komai bai kama da shi ba yace qur'ani kuma qul la in istama'at al-insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha al-qur'ani la yatuna bi mithlihi in mutane da aljanu sun hadu zo da irin qur'ani nan ba su zo da irin sa ma'ana ba irin sa sai nawa tabaraka wa ta'ala shi ma yanzu ba irin sa dan haka azumi yafi shi ma azumi ba irin sa kowace ibada yi ce amma kowace ibada ta azumi bari ce shi kuma na barci na bar sha na bar zancen banza na bar kaza na zama na bari na bari ubangiji ya ambaci kansa da cewa kullu man alaiha fani duk wanda yake kan kasa ƙararre ne bayan ma zai ƙare ba ƙararre ne ma kawai to kuma zai ƙare nan gaba in bai san ƙararre ne ma zai ƙare wayan qawajin rabbika zul jalal zatin ubangijin ka ne kawai wanzaje ko zatin ubangijin ka ne zai wanzu in kiyama ta alagargaza kaunu ma diga zatin ubangijin ka zai wannan alheri ne diga ba ɗaya ba abin tsoro bane ubangijin ka zil jalal mai girma wal ikram da baiwa da baiwa duk gaba gida saboda in wannan duniya aka gurguru za an canja wata yau ba tubaddar al-ardu ghayr al-ard an canja sabuwa ful mai kyau mai kyau in ga mutum ya yi kyauta da kayansa ko ya kona wani abu ko ya bada kira ya canja wani mai kyau da ya fi to qur'ani kuma Allah ya ga yanzu na mun kullama alaiha fa'al wa yaqawju rabbika zalla qur'ani kuma Allah ya ce قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يا مسو دا duk tekun duniya za ta zama tawada dan ta rubuta qur'ani kalmar ubangiji na lanafid alba duk teku sai ta kare in duk in kayan zama alƙalami duk sai ta kare kabla an tanfada kalma kafin kalma Allah ta kare da yake su ba ci za ta kare ita ma sai za ci ne sai Allah ya ce kafin kalmarsa ta kare walau shi na bi su ne ima da ko an zo da wani irin tekun ma ya zama dadi sai sun kare daga ma'ana kaga sai kalmar shi za ta wanzu wannan daga cikin sunayen Qur'ani hamsin da wani abu wanda duk da baki daya suna komawa zuwa Qur'ani da Furqani in gode Allah yan uwa Allah ya taimake mu ya ba mu iko tun daga lokacin da muka fara karatun nan da taimakonsa mun gode Allah da taimakon bayinsa na gari da suka taimake mu ta kowane ɓangare ga shi har yau mun cika shi da da ya saboda jana'izar shugaba mai girma alai ɗahiru da muka je da mun so a ce sai gobe amma kuma saboda wayannan bayin Allah mai masu albarka masu girma da suka halarce mu da iyayenmu da shugabanmu ga shi azara da dukkan shugabanninmu daga azara daga wurare da yawa ko kuma mu samu albarka mu cika shi yau kuma da daddare ga cika sallar tarawihi duk ga baki daya domin wanda zai tafi ya sallah a gida a ba shi izinin ya tafi ya sallah a gida kuma wanda ba su taho ba ma shi kenan in sai sun taho to ba laifi dai amma in dai dan cika karatu ne shi kenan Allah ya hutar da su su zauna wanda da suna da sai gobe ne Allah ya albarka ya isa mana mun gode Allah mun gode Allah Allah ya karba mana Allah ya sanar da mu littafin sa Allah ya ba mu ikon aiki da shi zahiri da batini da sansa da sanin sa kwarai da gaske albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu kiyaye imanin mu ya kiyaye kasashen mu ya albarka a gare mu ya biya bukatun mu zahiri da batini na alheri da dukkanin bukatun iyayen nan namu mataimakanmu wanda albarka su duk wannan alheri yake tafiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka iyayenmu da malamanmu da shehunanmu da dukkanin yan uwa kowa ya yi abu mai kyau kowa ya yi kokari Allah ya saka da alkhairi Allah ya maimaita mana Allah ya ba mu dama bayan sallah mu samu wani lokaci duk shekara mukan faɗi haka amma Allah mai iko ne Allah zai ba mu dama ya zama tafsirin nan yadda muke jin maganganun ubangijin mu yadda muke jin hukuncin ya zama ba sai ramadana na ramadana ma Allah ya mana albarka Allah ya amfane mu da shi amma Allah ya ba mu lokaci mu samu wani lokaci da zai zama ko a sati sau daya ko a wata sau daya mu dinga ci gaba har kuma Allah ya ja da rayuwar mu Allah ya nuna mana na baɗi Allah ya saka kowa da kowa da alkhairi iyayen mu gasu a zaune Allah ya saka musu da alkhairi mun gode Allah ya taya mu godiya barka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya saka duk yan uwa da alkhairi da mata na cikin gida da duk ko na ina duk masu ayyuka Allah ya saka kowa da alkhairi da dukkanin masu taimako Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya ba kasan mu lafiya da sawa shugabannin mu adalci da iya tsarin yadda za su tafiyar da ƙasarsu ɗaukar ƙasa su da 'yan ƙasarsu Allah ya sauƙaƙe mana duk abin da ya tsananta nan daga lamarin addini da duniya da lahirar mu duk baki ɗaya Allah ya saka wa dukkan yan da alkhairi Allah ya saka wa shehu mai wannan tafsiri da muke bin ya saka wa da ya haɗa shi sai dai Muhammad ya saka dukkan ne yan uwa duk baki ɗaya Allah ya maimaita Allah ya maimaita Allah ya maimaita mana Fatiha da salatul Fatiha Amin.